za ka ga aikin annabi kira da kuma fara tabbata a gare shi da zabansa da aikin da mutanen yau suke aikatawa ba za su taba haduwa ba saboda aikin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya sha bamban da nasu manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koyar yadda za a za a mu'amalanci makabarta da ne cikin kabarin da yadda ya kamata a jirce su da kuma irin aikin da ya kamata a wajen yayin da mutanen yau suka zo kuma sai suka canza abubuwan gaba daya sai kasance suna yin wani abu aka san abin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi koyar da shi bisa wacin shari'a tasa malai ce fanaha رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبول malam zai dan kawo mana bambance bambancen da ke tsakanin lokaci na farko karni mai albarka na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da kuma karnin mu na karshe da kuma canje canjen da aka samu yace annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi hani anis salati ila alquburi game da yin sallah ana fuskantar kaburbura wa haula yusalluna indaha wa ilaiha zaka samu mutanen yau kuma suna yin sallah kai tsaye suna fuskantar kabarbara wani lokaci kuma amma inda kabarin yake anan za su je su yi sallah duka guda biyun nan suna yi ko a yi sallah a sa kabari a gaba ko a yi sallah a kewayen inda kabarin yake duk wannan abubuwan da na faɗa guda biyu shari'a ta hana su yayin da kuma za ka samu da yawa daga cikin mutane a nahiyoyi da yawa na duniya ana aikata irin wannan abu sai an samu ma inda kabari yake kuma barta sai a je a gina masallaci a wajen sai kasance masallaci ne ana sallah ta khamsu salawat ko ta juma'a a wajen kaga wannan kai tsaye sabani ne na shiryewa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi malai ce wani ha an ittikhadhiha masajid abu nabi annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi daga cikin shiryarsa game da makabarta yayi hani game da a riƙe makabarta a matsayin masallatai wa haula yabnuna alaiha almasajid su ka waɗannan mutane namu na yau zaka samu masallatai suke zuwa su gina akan makabarta ko akan kabari din wa yusammunaha shahid amma su kiraye shi da wani suna na musamman sa masa suna shahid masallatin su rinka kiransu da suna shahid domin a canza masa suna a mai wata kwalliya da mutane za su karɓe shi mubahatan li buyutillah domin kishiyantar dakunan Allah mai girma da ɗaukaka ma'ana su ne masallatai mali ce wanaha an iqadi suraji alaiha annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin shiryarsa game da makabarta ya hana a rinka hura wuta ko a rinka kunna kendira a inda makabarta take ko a inda kabari yake annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana wannan wa haula'i yuqifuna al-wuqufa ala iqadil qanadila ala iqadil qanadila alaiha su ka mutanen mu ne zaka samu waqafi ma mutun yake na musamman mutun waqafi zai cewa ga wata dukiya ya ware domin a ringa amfani da wannan dukiyar tasa ana hura wuta ko ana sanya kendira a kabarbaran bayan Allah ko wata wata makabarta da ya zaba ta musamman yayin da kuma a ɗaya hannun Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cikin shiryarsa ya haramta ya hana a rinka kunna wuta inda kabari yake haramun ne wannan ya sha bamban da lokacin da aka je binne mamaci da daddare ana buƙatar a haska wani abu na fitila wannan babu laifi amma a ce an kunna wata fitila ta musamman a wajen makabarta a wajen wani kabari ko a cikin makabarta domin nuna falalar na cikin kabarbaran ko abin da ya kama da haka wannan ya saba wa shari'a annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi kamar yadda dukkanin hadisai ingatattu sun zo wanda mun gabatar da su a cikin littafin ahkamul jana'iz shi sa babu buƙatar sai mun ƙara maimaita su malai ce wani ha an tuttakhadha idan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi daga cikin shirinsa ya hana a riƙe makabarta a matsayin idi abinda ake nufi da rike ta a matsayin idi wani waje da za a rinka yin wani gangami ko wani taro ya kasance duk shekara ko duk wata ko duk sati za a yi wani taro na musamman a makabarta a je a yi wata ziyara ta musamman a haɗe a ture da yawa haka a je a yi wasu abubuwa da sauransu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana wannan ya hana wannan shi sa ya hana a riƙi gabarinsa a matsayin idi la tattakhidhu qabari wasanan yu'bad kada ku riki kabari na a matsayin wani gunki da kuke bautatawa me yake nufi da wannan shine a rike shi a matsayin wani abu na idi da za a rika taro ana yin wani abu na ibada duk lokacin da aka ce ana taro na musamman a inda kabarin Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake to sai ka samu wasu ba taron ne yake kawo su ba abin da ya kawo su shine su roki Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai ka samu irin waɗannan abubuwa to sai shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a yayi ta hani shi sana na Aisha take cewa da ba dan tsoron haka ba ai da an bayyana kabarin sa yadda kabarin kowa yake tace to amma ana tsoro ne za a riki kabarin sa a matsayin idi haka na Aisha ta faɗa ana tsoro ne kada a riki kabarin Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a matsayin idi shi sa sai Allah madaukakin sarki sai ya boye kabarin sa sai kasance inda ya rasu a cikin ɗakin ta anan aka binne shi anan aka binne shi cikin ɗakin ta saboda haka sai kasance duk irin waɗannan abubuwan tun a wancan lokaci babu dama da za a zo a rinka yin su sai na Umar dan Khattab yadda Allah ta tabbata a gare shi sun yi kokari kwarai da gaske wajen hana mutane irin waɗannan abubuwa har yanzu kuma alhamdulillah akwai wannan kariya da kabarin Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya samu saboda me waccan addu'a ta Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da yace Allahumma la taj'al qabri watanan yu'bad Allah kada ka mayar da kabari na wani gunki da ake bautatawa to shi sai kaga har yanzu Allah madaukakin sarki ya kawo waɗanda ya saba kabarin kariya na musamman da wahala ka samu mutum ya ji ya tsaya a gaban kabarin yana abin da bai dace ba in ma ya ji ya tsaya yana yanzu ga an kore shi yanzu ma'aikata zo ce ya isa kai tafi da mutum ya zo minti ɗaya minti biyu sun ga ya daɗe to shi kenan sai a zo a sallame shi a ce ba wajen shine daidai kuma dan wani idan ya zo ya yi wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sallama ya yi masa salati wanda shine abin da yake tabbatacce wani kuma idan ya zo wallahi roƙarsa zai roƙonsa zai kaga kuma mutum ya roƙi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wannan menene ƴan uwa shirka ce shirka ce to wannan addu'a ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah madaukakin sarki ya karbe ta kuma ya baka barin sa kariya har yanzu to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana a riƙe wani kabari ko da ba nasa bane ko na waye a matsayin idi ko wata makabarta kasance duk wani lokaci za a shirya a yo gangami a to wannan a to wannan makabarta annabi ya hana sallallahu alaihi wasallam وهؤلاء يتخذونها أعيادا ومناسي mala yace waɗannan mutane kuma idan ka kalla zaka ga su suna rikar makabarta ko kabarbaran a matsayin a ayadan idodi ma wa manasi da wajen ibadu wa yastami'una laha kajtima'ihim lil eid aw akthara mala yace zaka samu suna taruwa a cikin makabartu nasu kamar yadda suke taro lokacin sallar idi yadda kaga za a yi gangami a fito daga gidaje a tafi sallar idi a je a taro a waje guda haka ake makabarta wannan ya fito daga gari kaza wancan ya fito daga unguwa kaza a zo a taru a tafi wata makabarta wata ta musamman haka a je ai wani taro ko wani gangami malai ce suna yin haka malai ce au akthara ko taron ma da yafi taron idi akan ba wani taron ma muhimmanci fiye da fiye da yadda ake ba taron idi muhimmanci akan yi haka to duk wannan abu ne da yake canza abin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zo da shi ne shirya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi makabarta mutum ya ɗauke ta a matsayin wajen ɗaukar izina da zuwa ya wani ciki sallama da addu'a shi kenan abin da ya kamata amma zancen yin idi ko taro a wajen wannan ba mahallinta ba ne kamar rawa muslim malai ce wa amara bi taswiyatiha annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi umarni da a daidaita kabari ma'ana kamar yadda muka bayani da inda kabari yake ya daga da yawa to daidaita shi ake sai a cire sauran kasar da ta yi tudun sai kasance an bar shi daidai ɗami ɗaya kamar yadda muka yi bayani jiya. Ƙala ni, kama rawa Muslim fi sahi an abil hayyaj al'asadi haifu ya ƙunu, kamar yadda Imam Muslim ya fitar da hadisi a cikin sahihinsa daga abil hayyaj al'asadi haifu ya ƙunu yayin da yake cewa, Ƙala ni Aliyu na radiyallahu anhu, babban sahabi Aliyu ɗan Abi Talib, yadda Allah ta tabbata a gare shi ya ce da ni, Ala aba'afuka ala ma ba'athani alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yake ga masa cewa bana aike ka ba in tura ka kaje kai min wani aiki irin aikin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ne ma ya tura ne ce na je ne masa ga aikin sai ya ce masa Allah ta da'a timsalan illa tamastahu wala qabran mushrifan illa sawaitahu aikin shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tura sayyidina ali ce ya je kada ya bar wani butumbutumi ko hoto na zane shine timsalan ko ko butumbutumi ko hoton da aka zana a bango annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce kada sayyidina ali ya ganshi ya bar shi face sai ya share shi sai ya goge shi wala qabran mushrifan kada kuma ya bar wani kabari mushrifan wanda yake yayi tudu illa sawaitahu sai ka daidaita shi haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tura sayyidina ali musamman ya ce je wannan aiki to shine sayyidina ali ke ga wannan dalibi na sai cewa bana tura ka kaje kai min aiki irin aikin da annabi ya tura ni ba shine shi ma sai ya tura shi je yayi me ya je ya goge duk wani hoto da aka zana ya kuma daidaita duk wani kabari da aka yi me da aka mai da aka mai tudu kun ga yan uwa wannan shine ka'ida wannan shine ka'ida duk inda yake shari'a musulunci ake bi ta gaske to duk kabarin da aka yi mai tudu wannan ba fa bayani ake a mai siminti ko a mai ko a sa masa bulo ko tile ba a'a duk ba ma wannan bayanin ake ba bayanin da ake yanzu shine yayi tudu ma ita kanta kasar da aka sa ta yi tudu ina fata an fahimta ita kanta kasar ake bayani idan ta yi tudu da yawa sai an daidaita ta haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tura sayyidina ali haka shi ma sayyidina ali ya tura wannan dalibi na sai je wannan aiki haka kuma al'amarin yake a wajen sahabbai da tabi'ai da wanda suka zo bayan su daga baya aka fara samun waɗannan bidiyoyi na yin kabarbara masu tudu da sauransu bari ma yanzu bayan ma tudu yanzu za ga ɗaki ake wa kabari da sauransu Allah ya kyauta mala ya ce wa hadithu kumama ibn shafin huwa inda muslim aidan qala hakanan da wani hadisi da ya zo daga kumama dan shafin wanda imam muslim shi ma shine fitar da wannan hadisi yace kunna ma afdala ibn ubayd bi ardi rumi bi raudas mun kasance tare da sahabi fudala ibn ubayd a ƙasar rum a wani guri da ake ce masa raudas fatuwafiya sahibun lana sai ɗaya daga cikin wanda muke tare da su sai rasu sai Allah ya ɗauransa fa'amar fubalatu bi ƙabrihi fasuwiya sai shi wannan sahabi fubala sai umarni da ƙabarin wannan bawan Allah da rasu ya ce a daidaita shi kada ɗaga shi ya tudu da yawa sun maƙala da ya gaya musu haka sai ya ce musu sami ito rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ya amuru bi taswiyatiha yace abin da yasa nace ku daidaita wancan kabari shine saboda naji manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana umarni da daidaita kabarin ina fata an fahimta kun ji yadda sabai suke abu wato baya sun nuna musu cewa aikin daga gare shi ne aikin daga waye daga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi yasa duk lokacin da kullun in kana so ka kai wani aiki ko kai wani umarnin da zai tasiri idan kai umarnin yi kokari ka jingina shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani je kai kaza saboda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi haka yace ai aikin zai fita shi haka sabai zaka kullun ba sa kokarin su jingina aiki zuwa gare su idan suka ce ayi abu kaza suka ji sun ce saboda naga annabi saboda naji annabi saboda muna tafiya da annabi sallallahu alaihi wasallam wato ko da yaushe abin da ake so shine a ringa kokarin daukar hannun mutum a hada shi da na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mutum ya ji kai tsaye shari'a daga wa yake karbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ya ga musu cewa wannan umarni daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da yake umarni da daidaita kabari idan an binne mutum sai malai ya ce wa haula'i yubalighuna fi mukhalifati hadha fi mukhalifati hadha hadain alhadithain su ko waɗannan mutane namu na wannan lokaci zaka samu sun kai matuƙa wajen saba waɗannan hadisai guda biyu da muka kawo wa yarfa'unaha anil ardi kal bait zaka samu suna daga kabari daga ƙasa kai ka ce gida ne ayi wa kabari shakali da gini irin na gida da ɗaki sosai wani ma ɗakin za ka samu ciki da falo ne da uwar ɗaki da a cikin kabari ba ga ciki ga falo can uwar ɗakin kuma anan mai gidan yake a kwance Allah kyauta to sai ka rasa irin wannan abubuwa ina aka samu su kuma waɗanda suke wannan aiki fa musulmi ne ƴan uwanmu ba musulmi ne ƴan uwanmu suke irin wannan aiki za a yi kabari ba ma ba ma wai a daga kabari ba haka ba a daga shi ba a'a daki za a yi akan kabar an an wa kabarin daki shi bayan an daga shi an masa tile an masa kaza sannan an yi daki dakin ma an yi uwa an yi ya haka gashi nan sannan a ciki an sa tile a cikin dakin an kawata dakin da fanka da komai da komai gashi kwarai Allah shirye da mu gaba ɗaya. To gaskiya ai wannan ya saba wa shiryawa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. Ko shakka babu. Mala yace wa yaquduna alaiha alqubab sannan wani lokaci zaka suna sa irin alqubba irin dan wani abu da ake sa ake sa a saman daki haka. Dan zagaye haka ake sa a saman daki to suka sa shi akan kabarbara. ونهى عن تجسيس القبر والبناء عليه كما روى مسلم في صحيح أم جابر رضي الله عنه قال sannan ‘yan uwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya yi hani game da tajisisil kabar shi ne a sumince kabari shi ne a tajisis sumince shi aka ce sumincewa ko dai da siminti ko da ƙasa tunda ana yin filasta da ƙasa aiko to a samu kabari a mai filasta ta ƙasa ko a samu siminti da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana wato abin mamaki shine wannan hadisi ne fa sarihi ingantacce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana simince kabari amma sai ka samu anayi ni abin da yake ban mamaki shine shin hadisin ne da yawa daga cikin mu ba mu sani ba ko kuma wani tawili ko wata fasara ake wadisi wacce mu ba mu santa ba ko kuma malaman da ba santa bare su kawo hadisi ne karara gashi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wanda shi Allah ba shari'ar ya kawo mana yace kada ai abu kaza amma yanzu ka je makabartan mu dan Allah ka gani duk musulmi ne a ciki ko arne ɗaya babu a cikin makabartan mu wannan ko arne ɗaya ni dai iya sani na ban san akwai wani karni a cikin arne a cikin kabarin nan makabartan nan amma gashi nan e duk gashi nan insha Allah ta'ala bana zai mana bayani Allah madaukan sarki ya shirye da mu Allah ba mu ikon dina mala yace wa naha an tajsisul qabri wal bina da kuma gini akan kabarin kama rawa muslim kun ji ba yace kamar yadda imam muslim ya rawaito imam muslim ne rawaito hadisin fi sahihi a cikin ingantaccen littafin sa an jabirin radiyallahu anhu qala daga sahabi jabir dan abdullahi da Allah ta'ala tabbata a gare shi yace bari ku je ce naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ku kalli lafazin hadisi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana a yayi hani an tajsisil qabri game da simince kabari plus ce kabari wannan shi ne lafazin hadisi kamar yadda Jabir ya faɗa wa ayyu qa'ada alaiha sannan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi hani mutun ya zauna akan kabari shi ma haramun ne ba daidai bane shi sa idan aka je makabarta ya kamata a ce mu rinka lura da alfar makabarbaran da muke shiga cikin su waɗannan mutane da suke kwance ƴan uwanmu ne kamar mu Allah madaukakin sarki ya dauran su ne kawai shine bambancin mu da su saboda haka suna da alfarma ta musamman da ya kamata mu kiyaye musu duk abin da aka ce bai kamata a yi shi akan a cikin makabarta bai kamata mu rinka yin shi ba ba daidai bane a je binda mutum mutum ya samu kabari ya zauna akai saboda akwai kababuran za ga an yi su kamar irin dan dandamari da ake a kofar gida an simince shi an yi tudu mutum kawai in ya samu ya to daga gida ya gaji kawai sai ya samu waje ya zauna akan kabari ba daidai bane wajibi ne a matsayinka na musulmi da ka san wannan hadisi idan ka ganshi ka mai magana ka masa magana ka hana shi idan ya hani shikenan idan bai hani ba kai ka fita amma ba daidai bane dukkanin mu je binda mamaci a makabarta maga ana abinda ba daidai ba kowa ya shi wannan wallahi gaba ɗaya mun yi laifi dole ne a samu wasu daga cikin su hana idan wasu suka hana aka iya hanuwa shikenan mun yi abin da zamu iya wasu ɗauke mana nauyi amma duk mai shiru wannan laifi ne Allah ya samu dace saboda ka ƴan uwa ba a zama akan kabari wa ayyubna alaihi abu na uku shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi hani ayi gini akan kabar wa naha anil kitaba ga ga gashi nan mun zo alai rabi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi yayi hani game da rubutu akan kabar anil kitabati alaiha akan kabar كما روى أبو داود في سننه كما يد أبو داود يرويته أتكين سنن ناسا عن جابر رضي الله عنه كما جابر عن عبد الله رضي الله تعالى تبتا أغريشي يتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر يتي حقيقة أن ابتراد أمتي سأرى تبتا أغريشي نها عن تجسيس القبول يا يهني كما دا أسمن كبري وأي تبع عليها كو أي ربطو أكنشي wannan shi ma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana ga hadisin kamar yadda malam ya kawo mana qala tirmizi imamu tirmizi yace hadithun hasanun sahihun hadisi ne mai kyau kuma ingantacce wa haula'i malam yace waɗannan wanda muke tare da su yattakhizuna alaiha alwaha zaka samu suna rikan suna samun alluna wa yaktubuna alaiha alqur'ana wa ghayrahu suna rubuta alqur'ani akan wannan alluna wa ghairahu ko wannan alqur'ani a kafa shi akan me akan kabar mu galibi ba fi rubuta qur'ani ba ko dake aka dan rubuta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko ko kullu nafsin da iqatul maut sai kuma a rubuta wani dan wani da sauran su ya rasu shikenan sai abin nan to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi gashi kirikiri yayi hani game da rubutu akan akan akan kabari duk abinda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hani wallahi babu alheri a tattare da shi duk abin da annabi ya ce babu kyau wallahi babu alheri a tattare da wannan abin babu alheri a tattare da shi duk yadda kake ganin sa mai kyau babu wani alkhairi da al'umma za su amfana da shi da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai nuna mana shi ba babu shi babu wani sharri da al'umma za su cutu daga wannan sharrin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai hazzarar da mu daga wannan sharrin ba mu abin da ya rage mana kawai fa shine bi to yanzu mu bin da yake mana wahala Allah shirye da mu mala yace wanaha ayyuza da alaiha ghayra turabiha annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi hani da a ƙara wata ƙasar akan kabari ba wacce aka fito da ita ba dama ƙasa dai ana komar da wacce aka fito da ita ne cikin kabari da wacce ake cewa ta ƙasar yar da kuma ta uwar gaba ɗaya ta ake tura wannan shari'a ba ta kawo cewa ga ƙasar da za a fara turawa ba shi ma wannan duk bashi da wani asali a ce a fara tura yar ko a fara tura uwar bashi da asali wannan ina fata an fahimta zaka ga galibi idan mutum ya rasu wacce idan aka binne shi wacce ake fara turawa wacce ake fara turawa ita ake fara turawa to za ga wannan ya zama kamar wani addini idan ma zaka zaka fara turawa sai wani ya ce maka a'a ba a haka malam ga wacce ake fara turawa so ya kuwa wannan ba shi da asali a cikin addini ba shi da asali a cikin addini dole ka fara turawa yayi na'am suna tungaciya da cewa ta cikin tafudanku na'am shi yasa suke barin ta daga baya eh su ji ba to idan dan danko ne wannan kaga wani abu ne da ba shi da alaka da addini ana yi ne dan kabarin ya zauna wannan babu laifi amma a mai da shi kamar wani dole ne ko ko addini ne wannan shine ba daidai ba amma in dai dan haka ne abin da wani rabu ne faɗa babu laifi ba laifi ana yi ne dan kabarin kada ya zaizaye mutum ya fito duk abin da za a kiyaye alfarma mamaci kamar da na faɗa ba abu ne da yake dole a yi shi saboda haka babu laifi insha Allah ta'ala amma dai kasar da ba ta ba ta cikin kabarin a kawo ta ƙasa ta musamman a ƙara a kai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana wannan kamar rawa Abu Dawuda malai ce kamar yadda Imam Abu Dawud ya rawaito hadisi an Jabir radiyallahu anhu aidan shi ma da wannan hadisi daga Jabir dan Abdullahi da Allah ta'ala tabbata a gare shi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hakika mazan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi naha ayu jassasal qabru yayi hani da asimince kabari aw yuktaba alaihi ko ayi rubutu akan kabari aw yuzada alaihi ko a ƙara a kan kabari mai nufi da ƙara shi ne a ƙara ƙasar da ba ita aka fito da ita ba shi ma wannan abu ne da ba shari'ar musulunci ta hana sai dai idan an samu irin zaizayar ƙasar nan wani lokaci za ka kabarbara mamata suna sukan fito ma ko wani ɓangare na jikinsu ya fito to nan babu laifi a kawo ƙasa a yi gyara babu laifi amma dai lokacin da aka banda mutum ga ƙasa isasshiya to a bar iya wannan ƙasar da aka fito da ita kada a ce za a je a nemo ta ƙasa daga waje a ce za a mai da ita akan wannan kabarin wannan ba daidai bane ina fata an fahimta yawa yawa malai ce wa haula'i su ko waɗannan al'umma tamu yaziduna alaihi al'ajuri wal jissi wal ahjar suna ƙara a wani lokaci kaga jar ƙasa wani lokaci siminti wani lokaci duwatsu su ɗora akan kabarbar duk suna yi qala ibrahim an-nakhai babban malami ɗaya daga cikin malaman tabi'ai ibrahim an-nakhai yake cewa kanu yakrahuna al-ajuri ala quburihim sun kasance suna karhanta suna kin a sanya musu jar kasa akan kabarbaran su samu wata kasar wacce bata cikin kasar da aka fito da ita a samu su akan kabari duk sun kasance sun suwa yake nufi sune sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi suna kin wannan aiki ba sa su me yasa saboda basu ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana yi ba saboda in uwa abu ne sananne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a rayuwarsa fa an yi mutuwa da yawa kuma da shi ake yin jana'iza da shi ake kai mutum aje a binne shi ina fata an fahimta kaga duk wani abin da ya kamata a ce an gani na binne mutum da sa shi a cikin kabari da me da ƙasa a wajen wa ya kamata a gani a wajensa kuma duk an gani an rawaito an faɗa to kaga duk abin da ba a samu a wannan ba ya ci karo da wannan ba a ga sabai suna yi ba to ina gani bai kamata a ce ana yin shi sai a ajiye shi saboda me saboda ba shari'a bane Allah madaukakin sarki ya samu dace ina gani sai mu dakata anan tunda mun zo ƙarshen babun za kuma mu shiga fasali na tara ne insha Allah ta'ala idan Allah kai mu sati mai zuwa wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am na'am eh na'am na'am eh gaskiya ne eh wasu daga cikin malamai suka ce idan akwai matsaloli da akan samu na misali akwai wanda suke shigowa saboda zuciyarsu ta bushe su haƙa kabari su ɗauki wani ɓangare na jikin mutum tunda ana ta samu ana ta samu sosai da sosai babu laifi a samu abubuwan da ya samar da tsaro wannan larura ce za ta samu za ta za ta bayar da dama a samar da shi saboda haka idan ka sa security light saboda idan mutum ya ga haske da wahala dai mara gaskiya ya shigo cikin haske tunda akwai masu gadi za a iya gane shi wannan suka ce ba matsala amma haka kawai in ba a bukata bai dace a zo a samu Allah ya samu dace wa alaikum assalam wa rahmatullah sallallahu alaihi wasallam na'am gaskiya ne
daidai yadda za a daidaita ko kuma dai yadda mutane suke ganin ya daidaita don wani wanda a ga wani ya yanki gaskiya ne wani ya yi kasa kasa gaskiya ne wani kuma ya tudu sosai kwarai da gaske to shine kamar yadda muka yi bayani a jiya tunda muka fara bayani kamar dami ɗaya aka ce dami ɗaya na babban mutum hannun babban mutum idan aka gwada to kada ya wuce haka wannan shi ma ah, Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya kawo hadisin da ya tabbata akan haka a cikin akamar jana'iz nashi insha Allah ta'ala in wani sai kuma za su ga hadisin kada ya wuce dami ɗaya idan duk abin da aka gwada ya wuce dami ɗaya kuma sauran sai a baje shi shine taswiyati taswiyati hudun ai sauran abin da ya wuce wannan ɗami ɗin sai a ƙoƙari a daidaita shi Ba- ba ba daidai bane a bashe wani tudun sosai da sosai kuma ana ana sa ana sa shi ne musannaman kamar yadda ya zo a cikin hadisi aka ce musannaman musannaman shine kamar yadda tozar raƙumi yake haka haka ya kamata a yi masa Ba- kada a yi masa kamar mai abana ɗin square haka haka ya kamata a- a- a masa kamar yadda yadda muke kabar baram haka yawa yadda ga tozar raƙumi yake a hakan nan to shi ma haka ya kamata a yi shi Allah ya samu dace wa alaikum assalam wa rahmatullah
malam game da ƙasa da ake mayarwa na'am cikin kawai na'am duk ƙasan da aka haƙi na'am wajibi ne sai an mai da ita koko a ba wajibi bane da an kai iya yadda ya kamata eh ba wajibi bane kasar da aka fito da ita abin da zai ba da dama a- a binne mamaci ya daidaita kamar yadda shari'a ta ba da dama shikenan sauran ba su amme da ita ba sauran ba a ce muna muna da abubuwa ne na camfi da yawa a hausance wani lokaci ana cewa kasar kabari ana yin zafi da ita ko ai asiri ko ai magani to wasu zaka ga ba sa so a bar kasar kabarin haka a waje sai wani zai iba ya je wani muguntar da ita da sauransu kamar yadda ake faɗa to amma in dai an daidaita kabari yadda shari'a ta bada dama sauran ba sai an mai da ita ba ba wajibi bane Allah ya sa mu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah subhanahu wataala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk